أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna takwas ga watan jimada akhir hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 31 ga watan Disamba ta shekara ta 2022 miladiya mun dawo kan karatunmu na Ruhul Adab lima hawa min hikamin wa adabin littafin shekul islami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim inyas radiyallahu an lura da littafin nan na lubbul lubbi wanda ya sharhi ma ruhul adab din muna cikin baitin da shekul islami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim inyas radiyallahu anhu yake cewa إذا طلبت مطلبا عدمت فضيره يدري وما دريت يدفع ما يضر لطفا منه لا تتهما إلهنا فتغزل شيخ الإسلام فسادة العنام الحج إبراهيم إياس رضي الله عنه yake gaya mana cewa iza talibta matlaban idan ka nemi abin nema adimta sai ka rasa wannan abin fa ghayruhu yadri wa ma zaraita Allah tabaraka ta'ala shi sun cutan wannan abun kai baka sani ba yadfa'u ma yadurru lulfan minhu yana tunku da abun da zai cutar a gare ka saboda tausasawa daga wajensa la tattahiman ilahana fatukzala karka tumi ubangijin mu balle kuma ka kaskanta ka walakanta to malam mai lubbun lubbi ya mana magana akan maqlab cewar abun nema shine a cikin sa akwai addu'a addu'a da mutum zai yi roki Allah tabaaraka ta'ala cikin haka ya kawo mana addu'o'i addu'ar da muka cika da ita wadda ita ce addu'ar da ya kawo ta karshe a matsayin tsaraba da yake baka cewar idan zaka roki Allah tabaaraka ta'ala ka irin waɗannan addu'o'i addu'o'in da aka samu daga cikin alkur'ani mai girma da wanda aka samu su a cikin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wanda aka samu su a wajen sabon annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda aka samu su a wajen bayin Allah to ka cika wannan addu'o'in da su ya cika mana da addu'ar Imam Ahmad bin Hanbal da yake cewa rabbi kulli shay ya rabbi kulli shay bi qudratika ala kulli shay ighfir li kulli shay wala tasalani an shay to daga nan kuma yana nan dai akan matlab din har yanzu da Sheikhul Islam yace idza talibta matlaban idan kana neman abun nema to cikin abun neman shine zaka yi addu'a ka roƙi Allah tabaraka ta'ala duk abin da kake nema wajen Allah kake nema ko me ko ma menene to tunda haka ne ka roƙi Allah duk damuwoyinka sannan sai ya kawo addu'o'i kamar da aka karanta a baya to yanzu abin da ya kawo kuma shine menene amfanin matlab menene amfanin nema a wajen Allah tabaraka ta'ala menene falala na nema a wajen Allah tabaraka ta'ala ashe addu'a falala ce to tana da falaloli tana da darajat tana da amfanoni ita kanta addu'a din nema a wajen Allah tabaraka ta'ala shine sai yace fadailu du'a zai kawo mana falala na addu'a idan mutum yana nema duk abin da yake nema ya roki Allah tabaraka ta'ala to me falalan haka to shine a abin da zamu tsora da shi yace min fadlillahi ala al-ibad an shara'a lahum min ad-din kayfa yanziluna hawaijihim bi rabbihim alladhi yujibu al-mutarra idha da'ahu wa yakshifu as-su' wa hatta la yu'ridu an hadha ash-shar' wa yasu'u al-adaba fi at-talab fayukhadhu bi'azabin alim فقد قال عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون yace mana min fadailillahi ala alibad yana daga cikin falalolin Allah da yayi wa bayinsa an shara'a lahum min ad-din ya sanya musu a cikin addini kaifa yanziluna hawaijihim ta ya za su saukar da bukatunsu bi rabbihim a wajen ubangijinsu allazi yujibu al-mutarra idza da'ahu wanda yake amsawa wanda ya matsu idan ya roke shi wa yakshifu su wanda yake yaya dukkan mummunan abu wa hatta la yuridu an hadha shar har ya kasance ba za su kau da kai daga kan wannan abin da Allah ya shar'anta musu ba wa yasu'ul adaba fi talab kuma kar su munanta ladabi a cikin nema fayu'khazu bi'azabin alim sai a kama su da azaba mai radadi fakar qala azza wa jalla Allah tabaaraka wa ta'ala yana fadi a cikin alqur'ani mai girma wa laqad khaznahum bil azabi haqiqa mun kama su da azaba famastakanu li rabbihim basu kaskantar da kai basu wato basu yarda sun kaskantar da kai ba fama tadarra'un sannan kuma basu koma zuwa ga Allah sun nuna sun kasa ba فحتى لا يقول العباد في هوة ذلك الوعيد قررت الشريعة الجراء نصوصا كثيرة تبدي وتبين ما بالدعاء من فضائل لأن الإنسان بطبعه يتحمس للقيام بالعمل حينما كان يعمل ما فيه من شرف ونفع ومنتهى الفضل فها هو ذا الشرع الرباني yace fa hatta la ya qauli bat har ya kasance kar bayi su fada fi huwati zalikal wa'id a cikin radadin wannan narko qarrarati shari'ati garra sai wannan shari'a mai haske ta haska mana nususan kasira wato nassosi masu yawa tubdi wa tubayyin wanda suna bayyanawa ma bi du'a min fada'il wanda suke bayanin irin falololi da ake samu a cikin addu'a. Ya annal insan, saboda shi ɗan Adam, bi tsabihi a ɗabi'arsa ya ta hammasu likiyamun bil'amal, yana kwaɗayi, yana tashi ya dage cikin aiki, fi na ma ya alamu ma fihi, musamman idan ya sa abin da ke cikin wannan aikin nasa, min sharafin na daga ɗaukaka wa naf'in da amfana wa muntahal fadl da kuma ƙarshe wajen falala. fa huwa za sharru rabbani wannan shine abinda Allah tabaaraka ta'ala ya shar'anta mana to anan wajen dai abinda ake so a gaya mana da Sheikhul Islami yace mana idza talibta matlaban adimta fadairuhu yadri wa ma daraita idan kana nema abun nema wajen Allah tabaaraka ta'ala shine zaka roke shi to roƙon nan da zaka yi falalaci falalaci ka roki Allah tabaaraka ta'ala alkur'ani yana gaya mana cewa zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim wannan falala ne na Allah yake bada ita a wanda ya ga dama Allah mai falala ne mai girma ashe in fadlullahi ya same ka sai ka roki Allah sai ka samu falalan Allah kake iya roƙon Allah amma in baka samu wannan falalan ba Allah bai baka ba haka zaka zauna ga damuwa ta yi sai ka manta ma kana da ubangiji balle ka roƙe shi ashe falala ne ta Allah ya yo ka ya saka a cikin masu roƙonsa in ya ga dama sai ya yi ka ya sa maka damuwa ya hana ka roƙon nasa kuma ka manta ma ana roƙon Allah ashe falalan Allah ne ka roƙe shi sai ya ce mana yana daga cikin falalan Allah akan bayinsa ya sanya musu a cikin wannan addinin ta ya za su saukar da bukatunsu a wajen Ubangijinsu, ta yaya za su saukar da bukatunsu a wajen Ubangijinsu. wanda shine yake amsa wa wanda ya matsu lokacin da ya kira shi kuma yake yaya dukkan mummunan abu da zai samu wani to ashe dalilin haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya baka hanyar roƙonsa yace ka roƙe shi to ba wanda Allah ya masa falala shine wanda idan damuwa ta same shi sai roƙi Allah falalan Allah ne Allah ne ya gada ma ya bashi sai ya sauke masa dukkan bukatarsa sai ya roƙi Allah idan yana cikin damuwa kuma Allah yana amsawa wanda yake cikin matsuwa idan ya roƙe shi sannan yana yaye wa mutum mummunan abu duk abin da kake ciki na muni in ka roki Allah tabaraka ta Allah Allah zai yaye maka yace da zai haka Allah sai shar'anta maka cewar ka roke shi ka roke shi wai za sa laka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ka gani Allah tabaraka ta'ala yace ya rasulullah ka gaya wa bayina cewar ina kusa da su ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni mai roƙon ya roƙe ni zan amsa masa to ashe tunda zaka yi roƙo Allah zai amsa maka abin da ya kamace ka shine ka roƙi Allah akan dukkan bukatunka dukkan matsuwa da ka shiga dukkan wani mummuna abu da ka shiga ka roƙi Allah akai haka musulunci ya tsara maka ta yanda ba za ka kau da kai daga kan wannan shari'an ba kuma yace wa yasu'ul adab fi talab kuma kar ka yi mummunan ladabi a wajen nema kar ka yi mummunan ladabi a wajen nema sai ya ce in ka yi mummunan ladabi a cikin nemanka fa yi hazu bi azabin alim sai a kama mutum da azaba mai radadi mutum ne yana nema amma ya yi mummunan ladabi a cikin nemansa shi sa waɗannan baitukan da muke karanta guda biyu in ka duba duka suna magana ne akan ladabi da aka ce iza talibta matlaban adimta fa ghayruhu yadri wa ma daraita yadfa'u ma yadurru lutfan minhu la tattahiman ilahana fa tuqzala kaga yace idan kana nema abun nema ka rasa shine farkon baitin to fa ghayruhu yadri wa ma daraita Allah ya san cutan wannan abun kai baka sani ba kaga saboda kai ladabi kenan cikin neman ka yadfa'u ma yadurru lutfan minhu yana tunkuda abun da zai cutar da kai saboda tunsawa ne daga wajensa karka tuhumi Allah ka ce dan me za a maka abu kaza kaga wannan kyau yana ga maka kai ladabi a cikin nema ne idan ka munanta ladabi a cikin neman ka to Allah zai kama mutum da azaba mai ladabi shine sai kama na alqur'ani da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa laqad khaznahum bil azabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un Allah tabaraka wa ta'ala ya kama su da azaba amma ba su kaskantar da kai ba ba su bar girman kayi ba ba su sauke kansu kasa sun yadda cewa wannan daga wajen Allah ba Allah ya kama su da azaba amma ba su ji ba to me ake so a faɗa mana nan kai ne Allah ya kiyaye Allah ya jarrabe ka ya haɗa ka da wata masifa wani abun da kake nema a cikin rayuwa ya ki samuwa ka buga ka buga bai samu ba kaga jarabawa ne daga Allah ana so ka koma wajen Allah amma har yanzu zuciyar bata dawo ba duk wannan halin da ka bada cikin duka amma baka baka gane cewa wannan fa jarabawa ne daga Allah bari ka koma ba baka koma ba kana nan a inda kake an kama ka da azaban nan ne an kawo maka wannan wato jarrabawan ne dan a ga za ka kaskantar da kai ka koma zuwa ga Allah ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka koma zuwa ga Allah amma wani yana shan wuya iya wahala amma baya tuna Allah baya koma zuwa ga Allah nema yake yi a cikin nemansa yana shan wahala da kire yake zamu abin da zai ci misali ko kuma a sai ya tara dukiyar ta taru sai ta kone ko ta lalace ko a damfare shi ko a yi wani abu ne ya sha wahala ya sha wahala ya samu sai a kawo jarabawa ciki amma in an kawo jarabawa ba zai koma zuwa ga Allah ba ba zai sashi ya kaskantar da kai ya gane cewa wannan jarabawa ce daga Allah ba ba zai yi wannan ba a wasu malaman sun ce wannan hadisin a wannan ayan ta sauka ne akan mutanen makka lokacin da sumamatu bin asali ya musulunta da ya musulunta ya je gaya musu ya ce to shi ba ya karɓi musulunci sai suka haɗu ana neman za a dake shi a lokacin a cikin garin makka sai ce walakanta ni za ku yi to daga yau ba abin da zai sake zuwa ba abin da ya sake zuwa daga garinmu ya zo wajen ku su kuma mutanen makka duk kayansu da ake zuwa fatauci sai ya biyo ta garin su wannan mutumin sai ce ba abin da ya sake fitowa zuwa wajen ku daga yau sai dai in muhammadu ne ya ce a yi haka amma in ba muhammadu bane ya fara ba za a yi ba suna ga abin kamar magana ne shikenan kuwa sun tura karabkansu sai mutanen garinsa suka tare suka hana su su wuce bayan da za su kai kayansu balle su sai wani kayan ba halin tafiya shikenan me zai faru ana zaune a haka ana zaune a haka sai zama ana shan wahala abu baya fita baya shiga ba a kawo musu iya nasu ne suna ta cinyewa ga wannan ruwayan sai aka ce a wannan wajen sai suka je suka samu Muhammadu suka ce masa kai Muhammadu sun ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani yin addini ne addinin kan nan ga Sumamatu bin Usalin ya hana mutane sakewa ya hana a shiga da kaya mu ya hana a kawo mana kaya kuma shikenan sai mu shiga yunwa shikenan sai ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika masa yace ka bar su su ci gaba da kasuwancin su a ci gaba da kawo musu abincin da aka saba to wannan ruwaya ta ɗaya kenan sannan ruwaya ta biyu kuma da aka kawo an yi magana cewar da suka tsananta wa annabi sallallahu alaihi wasallama ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a yace Allah ka jarrabe su da shekaru na yunwa Allah ka hada su da yunwa to shikenan da aka wannan addu'an sai zama fa kowa ya shiga cikin fama ga abinci ka tara amma kuma yunwa kake ji kullum za a ci ba za a koshi ba ga wahalhalu dai suka yawa to shine har Abu Sufyan ya tashi ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wani irin mutum ne kai ka ce ka ce kai ne annabin kaza kaza kuma gashi nan sai wahala ake sha kaza kaza kaza yayi maganganu to shikenan sai aka dage musu to an yi wannan ne dan me aka yi an yi ne dan su kaskantar da kansu su gane cewa Allah shine mai iko da su zai yi yin abin da ya ga dama da su amma ba su gane ba to kai ma yanzu abin da ake so a karantar da kai anan shine idan ka nemi abun nema ka rasa kaga sai wahala kake sha to wahalan nan da kake sha jarrabawa ce daga Allah ka kaskantar da kanka ka miƙa wuyanka zuwa ga Allah ba ka daga kai kana hura hanci ba sai wahala ta karu ba za ta ragu ba karuwa za ta yi walaqad khaznahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama tadarra'u an kama su da azaba ne dan a gani za su kaskantar da kai su kwantar da kansu su nuna cewa sun yarda Allah ne mai yin komai ko kuma za su yarda ba to kai ma yanzu an sa ka talauci ne saboda a gwada a gani za ka yarda Allah ne mai yi ko ba za ka yarda ba an sa ka a cikin wani fitina ne saboda a jarraba a gani za ka kaskantar da kayanka ka koma zuwa ga Allah amma wani bashi da abincin da zai ci bashi da suturar da zai saka bashi da muhalli wajen kwana mai kyawu amma ya fi kowa daga kai ko ya fi kowa daga kai yana bai zauna da mutane lafiya balle maganan Allah ka in za ka yi mu'amala da shi na ɗan mintuna sai ka ga aiki ya sha wahala bai gane ciwar yanzu ya kamata ya kaskantar da kansa ya mai da kansa ba komi ba sai Allah canja masa yanayin da yake ciki ba amma idan kana addu'a amma baka yarda ba kana addu'a to baka yarda cewa Allah ne mai yi ba kuma kaskantar da kanka ba wata kila addu'a ma sai ya ja maka girman kai kana jin ka kai fa kai kai yanzu kana abu iri kaza ai kai kaza kaza to haka za a barka kai ta yi babu abun da zai faru kai kai kai ba amsa ba za ka ce kuma alhali abun yana jikinka kai ne baka gyara ba ka kaskantar da kanka ka mai da kanka ba komai ba sai Allah ya amsa maka to wannan shine abin da ake fara anan kar mutum ya munanta ladabi idan yana nema a wajen Allah tabaraka wataala in ka munanta ladabi a ciki kana ganin baka zo baka kaskantar da kanka da gaske ba to Allah zai iya jarraban ka mun karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam an fita yakin badar da aka je za a yakin nan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a mayafinsa yana faduwa ya Allah ka taimake mu ya Allah ka ba mu nasara ya Allah yana addu'a sai na Abubakar yana daukan mayafin yana mayar masa yana cewa hasbuka ya ishe ka Allah ya amsa Allah ya ji Allah ya ji kaga anan wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam fa idan yayi shiru kawai Allah ya gane me yake so yi masa yake ba sai ya faɗa ba ma amma a lokacin gashi yana yana yana addu'a har mayafinsa yana faduwa abin da ake so a ga maka shine kaskantar da kai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kai ba komi bane kana neman Allah ya amsa maka to amma in ya zama addu'ar kana yin ta zuciyarka bata karye ba gabobinka basu karye ba yanayinka da ɗabi'anka da mu'amalanka bata karye ba to zaka yi ta nema ba za ka samu ba ka nema ba samu ko ba wai sai ya na addu'a ba fa neman kowane iri saboda aka ce matsalar ɗin nan komai ya shiga kai ne kana kasuwa misali kana kasuwancinka amma ka rena mutanen duka jama'an da kake mu'amala da su a wajen da kake kasuwa in mutum ya zo saya sai ka zazzage shi ma wata kirka kafin ka sayar ko ka ce ba za ka sayar ba ma kana babbata rai kaga nema kake yi amma baka kaskantar da kai cikin neman ba waye kake so ya baka Allah ne kake so ya baka yi sai Allah ya baka ne dukkan mutanen za su zo su saya in bai bayar ba za su zo su saya ba to idan ya zama kana da girman kai kana jiji da kai kana hura hanci kana kana walakanta jama'a babu kaskanci cikin kasuwancinka babu komawa zuwa ga Allah to tunda baka koma ba sai Allah jarabe ka sai ya kama ka da azaba a ciki wannan na akwai dan kasuwa irin su ko babu amma ko hankali kuma ya ki kwanciya kullum hankalin sa ya gagara kwanciya kullum yana cikin fitina kullum yana cikin bala'i saboda me bai kaskantar da kansa wa Allah tabaraka wa ta'ala yana tsammanin dabarunsa ne da wayonsa ne da iyawansa ne ya jawo ya samu to duk abin da kake nema so ake ka gane cewa duk abin da ka samu Allah ne ya baka ka kaskantar da kanka ka gode wa Allah amma in ka daga kai ko sau ɗaya ne shikenan ya rushe kawai ya rushe to wannan shine abin da ake karanta mana nan sannan yace karin mutum ya je a garin nema kar bayi su fada cikin wannan narkon da Allah ya shirya wa mutanen da suke girman kai suke jin kansu a cikin neman su saboda haka wannan shari'a mai haske sai da haskaka mana da nassi mai yawa ga sunan nusus masu yawa da suke magana akan falala na addu'a falalan addu'a falalan nema a wajen Allah tabaraka ta'ala yace saboda shi dan adam a ɗabi'arsa yana dagewa ya tashi ya tsaya a cikin aiki duk aikin da zai yi yana tashi ya tsaya ya yi idan ya san akwai ɗaukaka akwai amfani akwai ƙarshe wato kaiwa matuƙa ƙarshe cikin samun falala a cikin abu za ka to ba zai yi wasa da shi ba duk abin da ɗan adam zai yi idan ya tabbatar akwai ɗaukaka a ciki zai samu ɗaukaka a cikin wannan abu to sai ga ya dage ya dage yana ta yi yana ta yi duk wahala zai jure duk abin da za a yi zai jure ya bar iyalansa ya bar gidansu ya bar kome ya je ya zauna yana ta mama yana shan wuya wai meye ne wai yana tsammani akwai wani ɗaukaka da zai samu idan ya samu wannan abin da yake nema saboda haka a ci mutuncinsa a ci mutuncin iyayensa a ci mutuncin kominsa ma zai yadda ya karba baran da zai fasa saboda yana neman girma da wannan abu zai samu ɗaukaka a ciki idan kuma ya gagara yin haƙuri kuma zai samu wannan ɗaukaka ba zai samu ba zai samu wannan girma ba zai samu ba wane yanzu da kayi haƙuri da kai ma kamar su wane su wane ne zai zo ana siffanta shi a cikin mutane ko a ce wane da kayi haƙuri kai ma da irin da yanda wane ne yake kai ma da haka kake wani abokinsa ko wani dan ajinsu ko wani abu mai kama da wannan ya zo ya wuce sai ya ce a wannan fa wane mu ne ya zo yana cewa wane su ne amma shi ban da shi saboda mai bai yi haƙuri ba bai yi haƙuri ya yarda ba to dan adam yana iya jurewa idan ya tabbatar zai samu daukaka a cikin abu sannan idan yana tsammanin zai samu amfani a cikin abu zai jure nan ma ya tayi ya tayin abu wai yana tsammani a can gaba akwai wani amfani da wannan abu zai kawo dan wannan sai ga ya dage yana tayi ba fasawa yana tsammanin amfani ko kuma yana tsammanin a zai samu falala ƙarshen ɗaukaka ne idan ya samu wannan abin da yake nema akwai ran da zai fasa babu rana babu ran da zai fasa idan ya tabbatar da cewar za a samu girma a cikin abu za a samu amfani a cikin abu za a samu ƙarshen ɗaukaka ƙarshen girma a cikin abin da yake yi to ba ran da zai fasa har ma a zo ana zargin sa a ce habawa ne shekara da shekaru kana irin wannan abun da har yanzu baka daina ba sai ka ji yana cewa ai ba za ku gane me bane ni na san me ai ko ni na san me saboda haka saboda ya san me a ciki ba zai bari ba to wai akwai wani girma akwai wani amfani akwai wani ƙarshen ɗaukakan da ya wuce ɗaukakan da zaka samu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala akwai babu waɗannan duk abin da ake yi da zaka yi ka dagen a duniya ne a duniyan zaka yi a duniyan zaka bar shi anan zaka tafi ka bar shi a duniyan zaka yi anan zaka bar shi ka tafi ka bar shi kaman ma baka zo ba to me yasa ba za ka nema a wajen Allah ba ka nema a wajen Allah kuma kar ka gaji girman kake nema to ka nema a wajen Allah wallahi izzatu li rasuli wal mu'minina girma ya kare anan girma na Allah ne sai na annabi sai na mu'minai in kana neman girma ka nema a wajen Allah amma kaga ba haka ake yi ba kana neman girma ai in kana alaka da Allah juwa ne kuna gaisawa kana zuwa gidansa ai kai ma yanzu nan in abu kaza ya fito da kai za na yi shikenan sai ka tattara ka koma gidan alajuwa ne ka manta Allah babu labarin Allah a wajen ka sai labarin alajuwa ne wata kirka je ka zauna a kofar gidan kai awa awanni bai fito ma har ranka yace tun da muke zaune wallahi muna jira ka fito ko muna jira ka fito wai in an zo wucewa in ka zo wucewa a cikin mutane ya ce wannan fa ya san alajuwa ne ba ai mutumin alajuwa ne ne wannan kai kuma kana kana ƙababa kana ganin fa ai kai fa ka samu shiga ka samu shiga a wajen wani ka samu shiga wajen alhaji wani wai kana tsammanin zai iya girmama ka zai iya jawowa ka samu girma saboda ka sai ka dage masa ka je ka kai kai wani za ga ya makale wani ka rasa dalili to bisa ba za ka makale wa Allah tabaraka wa ta'ala ba sai ka makale wa wani wataƙila kuma wani amfani ne wani ya sa sai ga ya makale shi ma'ana ɗan amfani ne yana zuwa ana ɗan bashi na karyawa wataƙila in gari ya waye sai ga ya dage ba ran da zai makara ko ba ran da zai makara ba ran da zai ce yau akwai uzuri iri kaza ba zan samu zuwa ba saboda haka abin da kake bayar wannan ka aje kayan ka yau kan banna anya zai bari haka kuwa saboda amfani ne ba zai taɓa barin wannan amfanin ba to yin amfani kake nema ka nema wajen Allah ba ga wajen nema a buɗe ka je kana nema wajen wani sannan in ƙarshen abin da kake nema na falala ne nan ma ka nema wajen Allah Allah ya baka ba wani wanda ya sama ka wani abu to nan wajen yana gaya mana cewa shi dan adam yana da dagiya cikin abin da yake nema ko na girma ko na amfani ko na wani ɗaukaka to ka dage ka nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala duka waɗannan abubuwa kar ka nema a wajen wani sannan yace yubashirul mu'minina bi anna du'a huwa ainul ibada lima fihi min izhari az-zull min as-sa'i wa ma fihi kadhalika min ibda min ibda'i al-maskanati wal hajati wal iftiqar wal ajas wa min ajli ma fihi min min i'tiraf ad-da'i الطالب بربه بقدرة المدعو والمسؤول على رفع المضار ودرء المفاسد وتحقيق المصالح وهل يصلح الذل والابتكار إلا الله وحده yace mana yubashirul mu'minin ana albishirul mu'minai cewa bi anna du'a lalle addu'a huwa ainul ibada shine haƙiƙanin ibada bima fihi saboda abin da yake cikin sa min izhari zulli min as-sa'il na bayyana kaskanci daga mai roko wa ma fihi kazalika da abin da yake cikin sa har yanzu min ibda'il maskanati wal haja na bayyana talautin sa ko rashin sa wal haja da bukata wal ibtikar da bukatuwa wal ajaz da kasawa wa min ajli ma fihi min itirafi da'i da abun da yake cikin sa na daga me na daga tabbatarwa na mai roko talibun bi rabbi wanda yake roƙa wajen Allah bi qudratil mad'u ya tabbatar da ikon Allah wal mas'ulu wanda yake roƙa ala raf'il madar cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi yake tunkudar da abun da zai cutar da shi wa dar'ul mafasid kuma shi yake ture wato dukkan wani barna wa tahqiqil masalih Allah shi yake haƙƙaƙa ya gyara ayyukan mutum wa hal yuslahu zill wal iftiqa illa Allah wahda shin wane ne zai gyara kaskanci da talauci in ba Allah shi kadansa ba abawu ne sai Allah tabaraka wataala anan har yanzu yana maka gaya maka amfanin addu'a da shehu yace in zaka yi duk abin da zaka roƙa wajen Allah yace ana albishiru ne cewa addu'a ita ce ainihin ibada duk wani abin da zaka yi addu'a ne duk wani abin da zaka yi addu'a ne ko mene nema ne ma'ana roƙa kake yi to so ake yi komi na rayuwarka ya zama ya zama addu'an kuma kana roƙon Allah kawai kake roƙa yanzu idan kasuwa kake in ka fita me kake nema kake ko to ka nema wajen Allah tabaraka wa ta'ala ka fita amma wajen Allah ka je nema idan ka fita nema ilimi me ba nema ka fita ba nema ka fita shi ma to shi ma ka nema wajen Allah ka roki Allah ya baka duk abin da zaka yi ko meye ne addu'a ne nema ne kuma to tunda nema ne kaga ashe addu'a ita ce ainihin ibada to anan ne ake faduwa a cikin abin da ya faɗa yanzu nan yace abin da ake so a cikin addu'ar ka ko a cikin neman ka lima fi min izhari zulli min as-sa'ir me roko ya kaskantar da kansa kai me neman nan ka kaskantar da kanka kana nema a wajen Allah tabaraka ta'ala sannan ka bayyanar da talaucinka da bukatarka da kasawarka a wajen Allah tabaraka wata'ala wani yana nema na addu'a ma yazo ya zauna na addu'a ba zai bayyanar da talaucinsa da kasawarsa ba misali addu'an da ake da hannu yazo ce ya Allah ka bani kaza kaza kaza ba zai bayyana zuciyarsa ba za ta karbi yanzu na kasa na ga ban ni da shi Allah ka taimake ni ba zai wannan ba wannan ne ma bashi da shi balle kuma a ce ya fita nema ya fita nema ya ji ya ji a ransa yanzu na je nema ne Allah ne zai bani ya ji wannan ma a ransa ba zai ji ba to kaga sai ta nema kenan babu sai ta nema ba zai samu komai ba to ana so ka bayyanar da talaucinka da kasawarka da bukatuwarka da baka yi sa ba yace kai a cikin haka ne fa wanda yake yi tarabi wanda ya tabbatar mai roƙa a wajen Allah tabaraka ta'ala shi neman da yake a wajen Allah yake nema ko me ne ko me saboda haka ya san Allah ne mai iko shi zai tunkuɗe masa cuta shi zai tunkuɗe shi zai tunkuɗe masa abin da zai cutar da shi amma yanzu duka cika rayuwarka da wasu in wani ya ya baka amfani ka ce shi ya baka in wani ta hannunsa abin yanzu aka cutar da kai ka ce shi ya cutar da kai ka rike shi a zuciyanka kai ta yi ka ce shi ne ai wane ne ai kaza kaza ai kaza kaza kuma kana addu'ar amma kuma baka ji kana addu'a amma baka ji ba yaqini a ciki babu yarda a ciki kuma ka ka haƙƙaƙa cewar Allah ne zai gyara lamarin Allah ne zai gyara lamarin ka yi taƙiƙin wannan cewar Allah ne mai gyara lamuranka duka kaga ba haka bane yawanci za a baka addu'a yanzu misali a ce je kana yi daga lokacin da aka baka a lokacin kare na addu'a a lokacin kare na ta ba sai an je ko ina ba kaza dai aka ce na ja kuma kaza kan inda ja ba mi ne ne kaga kaga daga nan an fadi daga nan an fadi sannan kana karantawa ko kana biyawa amma zuciyar bata karye ba baka yarda ba kana karantawa baka yarda ba to ya za a yi ka samu to sai an samu yaƙini ana ba da kisan wani mutum wai ya zo samu wani irin garadan nan haka yana karatu shi kuma arne ne ma mutum sai ya ce ka bani addu'a mana ka bani addu'a mana na je na kama yi shi arne kenan yana gaya wa shi wannan zai karatun ya dame shi ya matsa masa ka bani addu'a mana sai ce kai ka je ka nayi wa fir'auna zilauta ka je kai tai ka ji fa wa fir'auna zilauta ya bashi shikenan arne je kama wa fir'auna zilauta yana yi yana yi yana yi kawai shine wuridin sa shi yayi ta yi me zai faru bukatu sai suka biya bukatunsa ya ce kai ai malam na ji daɗin addu'an da kamar yadda ni gashi ne yanzu komi na ya zama normal ya zama yadda nake so ka ga me ya yadda da abin da aka bashi ya yi imani da abin da aka bashi gashi dai ana maganan zagin firawuna ake amma shi ba ruwansa ya ja kuma ya yi kama kai yanzu za a ce maka karanta abu kaza kai ma baka yarda ba baka yarda ba kuma za ka gani yanzu sai ka zo a rubuta a baka in na sha ne misali ana yi a baka ka sha a wanke a zuba tawadan ma a ciki haka suke yi wasu sai a zuba tawadan a cikin ruwan a daure ka a mika maka ce hingo sai ka je ka sha kuma sai yayi sai bukatun tafiya saboda me ka yarda to amma yanzu kana jin muridin jikinka bai san kana ja ba balle ruhinka balle ya je wani waje ba inda zai je mu sai ka ce kwana kaza ina abu kaza har yau mun ji komai ba me zaka ji to kai ma baka yarda ba shi yasa to saboda haka ana so ka samu tauhidin nan na gaskiya cewar ba me yi sai Allah tabaraka wa ta'ala idan haka ya zauna cikin zuciyarka in ka roki Allah sai Allah ya amsa maka fa du'a idan huwa aidul ibada wa sadaqa al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haythu yaqul الدعاء هو الإبادة ثم قرأ وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داكرين yace saboda haka dai addu'a ita ce ainihin ibada Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya da yake cewa addu'a huwa ibada addu'a ita ce ibada ibada ce addu'a summa qara'a sannan sai ya karanta mana wannan aya da Allah tabaaraka ta'ala yake cewa wa qala rabbukum du'uni astajib lakum Allah tabaaraka ta'ala yace ku roke ni zan amsa muku ku roke ni zan amsa muku innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakirin lalle waɗanda suke girman kai daga bauta mini za su shiga jahannama suna masu kaskanci to kaga anan wurin ana gaya maka addu'a huwal ibada addu'a dai ibada ne matsalab da kace za talibta matsalaban adimta din nan to du addu'a ne komi ma shi yasa abin da ake nema a wajenka shine ka iya gane roƙon Allah a cikin komi duk abin da kake a wajen Allah kake nema kawai matsalab ɗinka kawai a wajen Allah ne a cikin komai akwai wata kissa da mu shehu Ahmad Abdul Fathi radiyallahu anhu yake fada yace bawan Allah wanda ya san Allah duk abin da zai tuna Allah yake a ciki yace in yana noma sai ka je na Allah Allah Allah Allah Allah Allah amma noma yake yana yana tuna Allah a cikin noman nasa yin noma yake yace in kiwo yake haka duk abin da zai yi na rayuwarsa kowane motsinsa yana tunanin Allah tabaraka wa ta'ala in ya ga ya samu to Allah ne ya bashi Allah ne ya kawo masa to kaga duk wani matsalab naka kawai ya zama kana ganin cewa Allah ne mai bayarwa Allah ne ya baka ya baka abin da kake nema din amma in kana girman kai wato ma'ana kana nema kana ga kai kake nema kai ne mai neman kai kake nema wa kanka kai ka samar wa kanka to kai girman kai kenan a cikin bautar Allah ka nema a zahiri kai ka nema wa kanka kake gani amma Allah ne ya ga dama ai ka tashi ka nema da bai ga dama ba za ka nema ba ba za ka nema ba sai ka zauna wuri guda amma ganin damansa ne sai ka tashi ka nema kuma in ya ga dama sai ya baka in ya ga dama kuma sai barka ka sha wahala baka samu komai ba to saboda haka kar kai girman kai a cikin neman ka duk abin da Allah ya baka sai ka kaskantar da kayan ka ka gode wa Allah ka gane Allah ne ya baka amma yanzu wani Allah ya wadata shi sai ka ji ya ce haba mutane suna kwance sun san mima ya aka yi ne ma tukunna ni ma kaza kaza kaza wato shi ya dage ya samar wa kansa abin da ake nema shine kullum ka kaskantar da kanka duk abin da Allah ya baka ka yarda daga Allah ne Allah ne ya baka amma in ba samu haka ba to shikenan kuma abu zai lalace kenan sannan yace wai bashirun bi anna du'a taqatun turaddu al-hajamat al-kawasir wa tukaffifu qadrullahi bi qudratillah wa annahu la yuhliku ma'ahu ahad wa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam لا يغني الحذر من القدر والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل إن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتدي جان إلى يوم القيامة يجي ويبشرهم أنا موسى البشر بأن الدعاء شواء الدعاء طاقة ترد هجمات الكواسر وتواني iko ne wanda yake mayar da raɗaɗi na tsanance-tsanance ita addu'a. Wato kafifu ƙadurullah, addu'a tana takfifin tana rage wato abinda Allah ya ƙadarta, bi ƙudartin da kuma ikon Allah. Wa annahu la yuhliku ma'ahu ahad ba wanda za a halakar da shi idan da yana addu'a. Faƙalar Rasulullahi sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam, annabi ziyara min Allah subhanahu gare shi ya ce la yughni al-hazar min al-qadar kiyayewa ka kiyaye kana tsantseni kana kiyayewa ba zai hana kaddara ba wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa ma lam yunazzil addu'a tana amfani a cikin abin da aka saukar da abin da ba da babun da ba a saukar ba innal bala'a la yunzil lalle bala'i zai sauko fa yalqahu du'a sai addu'a ta riske shi fa ya ta rijani ila yawmil qiyama sai a jinkirtar da shi har zuwa ranar tashin alqiyama sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yaraddu alqada illa ad-du'a wa la yazid fil umri illa al-bir ba abin da yake mayar da hukuncin da Allah yayi sai addu'a wa la yazid fil umri illa al-bir ba abin da yake ƙara tsawon rayuwa sai biyayya لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك معه مع الدعاء أحد karku kasa a cikin addu'a lalle babu wani ɗaya da aka halakar da shi idan yana addu'a waɗannan hadisan da mun karanta su a baya yana ga ya ƙara maimaita mana su a nan ne saboda mu gane muhimmancin roƙon Allah tabaraka ta'ala yace ita addu'a shine wani ikon da Allah ya baka da zai kawar maka da dukkan wani tsanani kuma addu'a tana takfifin kaddara Allah ya riga ya kaddara abu zai same ka sai kana ta addu'a to Allah zai takfifin wannan kaddara Allah zai takfifin ta za ta zo amma ba kamar yadda ta taho ba saboda kana addu'a Allah ya riga ya sanya ranan kaza ga watan kaza lokaci kaza zaka karye karaya uku ko hudu a kafar dama an riga rubuta shi yana nan jira ake kawai lokacin yayi ayi sai ka dage kana ta roƙon Allah kana ta roƙon Allah kana ta roƙon Allah sai ka fito a ranan a lokacin sai kai tuntube kawai ka wuce sai ka tuntube ka wuce kawai wata kilma ko kafan naka ma ko jini ma ba zai ba kuma da a rubuta kare a hukun ya samu to da baka addu'a kana zaune haka kawai wallahi sai ka karye hukun sai ya balle babalbal sawun zai kakare ba wani abin da zai jira amma saboda addu'an da kake yin nan kaddarar da tana nan ba a fasa ta ba amma sai ta zo an yi takfifin ta an sauƙaƙa ta ba yadda ta taho ba to da Allah ya mutuna da hankali zai zauna ba addu'a ai mutuna da hankalin sa ka zai na addu'a mana baka san me aka shirya ba ba wanda aka bude masa aka ce ga abin da zai faru gobe amma dai akwai abin da zai faru ko to tunda za akwai kai da kafi mana ko sai ka masa rigakafi ayi tunda zai zo ka sani dole amma menene zai zo baka sani ba to saboda haka in kana addu'a kaddaran sai ta zo da sauki ba yanda ta taho ba an yi ta amma ba yadda ta taho din ba to da mun kuma ka sani kamar yadda muka sani ne akwai littafin da ana masa mahau da isbat wanda ana shafewa ana tabbatarwa kowa yana da nasa wannan yana hannun mala'iku amma wanda yake hannun Allah tabaraka wataala shi da ma ariga an rubuta menene zai same ka tun na asali shi wannan a cikin sa wannan shine wanda za ana gogewa ana tabbatarwa da kaza ne ake gani to yanzu an fasa ka dawo kaza haka za a ta canja ka ana canja lamarin idan ka dan dage a ciki amma in baka dage ba ka zauna haka baka addu'a sai ka halaka sai ka halaka Allah ya kawo bala'in yanda ya taho ko ba abu ne zai tsare shi zo ya hau kanka shikenan kaga abu ya lalace sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yughni al-hadar min al-qadar kiyayewa baya hana kaddara kiyayewa ba zai hana abin da Allah ya kaddara maka ba an ce ba ana abu kaza a waje kaza a a a ni kan ba zan je ba ma kana ta kokari ka boye kanka kai banda kai ba zai hana komai ba sai ya zo ya same ka yadda aka tsara shi ne sai ya iso ba abin da zai fasa shi duk kiyayewanka in an riga rubuta wannan abun sai ya zo sai ya zo ba abin da zai hana shi zuwa a a ni ai na jira kaina ni ban ni ko kusa da wurin ma ban je ba ni kaza kaza kaza da man an rubuta zaka jira kanka ne shi zaka jira da ba rubuta ba zaka jira ba sai ka je sai ka je sai ga an zo ana yin irin wannan ba abun ya faru shi ma wani da yayi abu kaza ai da da da da- da bai same da ba ai kaza kaza ba ko ya zai yi sai an yi kawai la yubnil hadar min al qadar dukiya yi wanka ba zai hana kaddara ba amma in kana addu'a ba zai yi amfani kuma wa du'a yanfa'u mimma nazala wa ma lam yunzil amma addu'a tana amfani cikin abun da aka saukar da wanda ba a saukar ba saboda haka wanda aka maka ma in kana addu'a da sauki zai zo dole wanda ba a yi shi ba kuma naman zai zo cikin sauki saboda addu'an da kake yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal bala'a la yanzil lalle bala'i ba zai sauko bala'i dole zai sauka maka dole Allah zai aiko bala'i ba zai barka haka kawai ba dole ne sai ya jarrabe ka asiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun ai ba zai yi ba kace kai imani kawai a barka haka kawai ka zauna a shiru ba fitina a a dole Allah sai ya jarrabe ka sai Allah ya jarrabe ka to saboda haka bala'i zai sako sai ya haɗu da addu'a idan ya haɗu da addu'a ga bala'i ya zo kuma kana roƙon Allah baka fasa ba fa ya'ta li jani ila yawmil qiyamah sai a jinkirtar da bala'in har zuwa ran tashi kiyama ba zai sako ba saboda addu'ar da kake yi sai a jinkirtar da shi amma sai da bala'in ya faru ka fada cikin masiba sai ka fara addu'an a lokacin kuma abun yana dan yayewa sai ka daina kaga zai taho kenan kuma duk wani tunda wannan din sai da yazo kai addu'an kake so ai takfifin sa yanzu kuma ya tafi ka- ka koma ruwa to ba so ka zama haka ya zama kullum kana roƙon Allah duk abin da zai zo sai ya zo da sauki sanani sallallahu alaihi wasallam yace la yurdul qada illa du'a ba abin da yake mai da abin da aka hukunta sai addu'a an riga an yi hukunci ga abin da zai same ka amma in kana addu'a to abin zai zo da sauki da sauki zai zo sannan wala yazidu fil umri illa albir ba abin da yake ƙara tsawon kwana sai biyayya in kana bin Allah tabaraka wataala to rayuwarka za ta yi tsawo ma'ana malamai suka ce za ta yi tsawon nan shine za ta yi albarka rayuwar akwai malaman da suka faɗi haka an riga rubuta shekarun da za ka yi ba za ka ƙara ko ɗaya ba amma rayuwar sai ta yi albarka ka zo duniya ka yi ɗan shekarunka ‘yan kaɗan sai kuma aji albarkar rayuwar ya yi yawa aji shekarun sai aji ka kuma sai aka yi ha- sai aka yi ‘yan wannan shekarun har kai yi waɗannan abubuwan to rayuwa ta yi albarka kenan shekaru ‘yan kaɗan amma ka samu ka aikata ibada da yawa ka yi abu da yawa imamun nawawi shekara arba'in ne zuwa arba'in da biyu da uku ya yi a duniya imamun nawawi amma ka ga gashi har yanzu ana amfana da abin da ya yi kaga ga arba'unan nawawi ga riyadus salihina ga sharhin muslim bi imamu nawawi ne littafin da ma suna da yawa ma tukunna shekara arba'in da yan kai wani kan zai ce in shekara arba'in ne ma zai fara rayuwan ko kuma a cikin tafiya a shanin Allah cikin sufanci imamu nawawi sai da ya kai matsayin kuduri za a naɗa shi an gama komai ma zai zama shine kalifatu anillah ba ma wanda ya kai shi a zamanin sannan saura kaɗan lokacin naɗin ya yi shi kuma ajalinsa ya yi ya ba duniya kaga ta kowane ɓangare ta kowace fiska ba irin gudunmawa da bai bayar ba in za ka yi karatu har yanzu duk abin da za ka karanta na musulunci za ka yi imamun nawawi kaza imamun nawawi kaza amma shekara arba'in yayi to saboda kaga rayuwar ta yi albarka kenan albarka ta yi rayuwar amma mutum ya zo ka cinye ishirin na farko ka cinye na biyu ka cinye na uku me kai baka sani ba duk sun tafi a haka kawai a'a to saboda haka in ka zama mai biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai sa albarka a cikin rayuwarka sai ta yi albarka sannan ne sallallahu alaihi wasallam yace masha Allah yace la ta'jizu fi du'a kar ku kasa a cikin addu'a kar ka kasa kai tai kai nayi nayi yau ne nake ko ka ce kai ka gaji a ba su ka gajiya ka ci kai tai kawai fa innahu la yuhliku ma du'a wa ahad ba wanda za a halakar da shi idan da yana addu'a in halaka ta zo to kai banda kai za ka fita amma ba kana kasuwancin addu'a ba fa kana yi kullun ake nema in kasuwa kake yi to kuma ba za a samu ba ya zama kullun za ka na yi in dai kana roƙon Allah to Allah zai kiyaye ka Allah zai maka duk yanda kake so Allah zai maka to saboda haka da shi yace mana idza talibta matlaban ajimta wa ghayruhu yadri wa ma daraita yadfa'u ma yadullu lufan minhu la tattahiman ilaha na fatukzala har yanzu ana gaya maka cewa ka roki Allah in zaka roki Allah nan roƙon nan na Allah tabaraka ta'ala da kake yi idan ka fita kasuwanka ina so mu gane wannan abu in ka fita kasuwa ka sa ranka Allah ne zai baka ka fita nema ne kawai ni addu'a kake a wajen Allah ka sa haka kawai ka sa haka ranka in ka tafi makaranta makarantar boko misali ka tafi jami'a ba to ka sa a kanka cewar yanzu ka zama ɗalibin birabbihi ne kana nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala nema kake a wajen Allah ka tafi boko amma nema kake a wajen Allah kar ka sa a ranka wai wai boko ka tafi a'a nema kake a wajen Allah kawai sai Allah baka sai aga ka bi kowa kokari a rasa dalili wane aka yi bi kowa ci ne ai shi Allah yake roka Allah yake gani cikin lamarin ba wai wannan lecture da mene da ake yi da mai shi ba yana yi amma kuma yana shuhudin Allah tabaraka wa ta'ala cin abin da yake kai ga ya samu in ilimi kake nema kana neman ilimin da ne dan Allah ya ya baka ilimin a wajen Allah kake nema bari na dage ne karatu nan saboda a ce na iya bari na dage ne karatu nan saboda ni ma dai in an zo na ce na dan san wani abu kaga dan wannan kake shi nan ba zai samu ba amma kai saboda Allah neman naka ya zama nema kake wajen Allah tabaraka ta'ala to saboda haka zamu dakata nan insha Allah ah yana mana bayani ne akan falala na addu'a din saboda haka mu dage da addu'o'i kar mu yi wasa da su mu yi mu ta nema a wajen Allah tabaraka ta'ala a cikin dukkan abin da muke nema Allah ya ba mu albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mujizarsa albarkacin shi tijjani da karamarsa albarkacin shi ibrahim da faidarsa albarkacin albrahim da yayin sa allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih ma ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haqq الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم